إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara hadurin mu a markaz ahli sunna wal jamaa wanda ke ungwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata 22 ga wata na rabi sani hijira shekara 1447 wadda ya dace da 14 ga watan goma 2025 yau insha Allah za mu yi darasi na 58 ne ko? darasi na 58 cikin fikin suna na asai da sa rukun insha Allah ina ga akwai kayan muhara ɗan siyan wasu mun faɗakarwa ko tambayi kan ƙarshen duwal istifita ta bakwai za ga da yawa a wani an sa wajen ƙarshe na la'ilaha illa anta wa la'ilaha gairuka a wasu an sa au la'ilaha gairuka ko? to dana kaman ƙari ne ba ƙari ba ne ba na mai littafin ko bugon asali imam bukhari cikin ruwa cikin akwai wanda ya shakka shin la ilaha illa anta ne ko la ilaha gairuk kenan masu littafin kasa gogi haka ya zo lafazin imam bukhari duk da ya zo lafazi ya kawo lafazin la ilaha illa anta kadai to a wata ruwa ya ce cikin ruwa cikin kamar da mazmun hajjar ke cewa shi ne yake shakkar la ilaha illa anta ne ko la ilaha ghairuka ne shi sa imam muslim ya kawo ruwayar haka imam nasa'i ma duka ba su kawo awokin su kun su kawo la ilaha illa anta kai su kawo su kawo ghairuka kun gaba da ma haka nan dai ba magana gogewa a yanda take a bar haka nan sai za mu tashi muna cikin bayani na maganar amin mun kare bayani akan cewa amin din da shi ya kawo cewa an sunnanta wa duk mai sallah mamu imam ko mamu ko mai sallah shi kadai an sunnanta mai yin amin bayan karatun fatiha kuma ya ce za ka bayyana da ita a cikin sallah ta bayyanawa kuma ka asirce ta a wajen sallah ta asirce ta ɓoyewa kenan ka ɓoye ta a wurin ɓoyewa ka bayyana a wajen bayyanawa ya karuwa ta abu huraira ta ya yi bismillah kuma da ya zo lazalin ya ce amin mutane sun ce amin to wannan bayan mun kare wannan bayanin sai ya shiga ya cewa fil bukhari cikin sahih bukhari kenan ya ce qali ibn shahab ma'ana imam az-zuhri yace wa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul amin qala ata amin du'a amma ibn zubair wa man wara'ahu hatta inna lil masjid lalajja nan ya so kawo magana ta eh ata da tabbacin manzala yana yin amin an da wani ba shakka kan shi a ta'a ya ce ita amin da ake kawo ta bayan fatiya tana matsayin addu'a duk abin da kai na cikin sallah na addu'o cikin fatiya ka ce allah karba shi ne ma'anar amin addu'a ce ta allah karba addu'a da kai kahin ita ya ce ibn zubair ya yi amin kuma haka 'yan bayan shi sun yi amin har masallaci da ki gumza hatta na da masjid da lajja kenan ya ɗauki gumza kenan amincin kenan kowa ta gama sautin ta dace gumza kenan masallaci ya ɗauki murya wannan kenan sai ya ce wa ƙala nafi kana ibn umar la ya da'ahu wa ya hudduhun ibn umar bai barin yin amin kuma iya kwadatar da kina almajiran shi da yin amin ya ce wa sami'tu minhum fi dhalika khabaran naji wata ruwaya daga ibn umar wata ruwaya wanne ya mana magana imam imam zuhri ne malamin tabi'i ne yace ya ji wata magana daga abdullahi kenan daga abdullahi bin umar ya ji hadisi kanshi yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin qala amin hatta yasmi man hatta yasmi man yali min as-saf al-awwal wa rawahu abu dawud ibn majah nan dai abin da yake so ya kawo cewa manzana sallallahu alaihi wasallam in ganta gairin gairin magdubi alaihim wadali ya ce amin kuma har ya ji yadda yan bayan shi sahu na horko kina iya bayyanawa har sahun horko su ji rawatu abu dawud haka yace qal hatta sami hatta sami hatta sami hatta sami ahlul saf al-awwal har yan sahun horko su ji amini kin da annabi sallama fartaju biha almasjid masallaci da gumza da wannan amini kin in suka doka rawahu aidan alhakim wa qala sahih ala shatihima wal bayhaqi shi ma dai ya kawo ruwaya kuma ya ce ma'ana hasan sahih kuma imam hakim ya ce ruwaya tana kan shatin bukhari muslim haka daro kutuni kuma ce shi ma sanadin sanadin ne mai kyau yin amin ma mu ce amin shine magana kwar ووائل بن حجر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته رواه أحمد yace abin da ke ruwaya yake ta yaji in wali bin hujjar yace yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ghairil maghdubi alaihim waladdallin yace amin ya muddu biha sautahu annabi yana jan murya da amin iya daga murya kuma ya ja kenan a sallah rawahu ahmad abu dawud wa lafazu wa lafazu na abu dawud rafa'a biha sautahu ya daga murya shi da amin kuma wa hasanahu tirmizi riwaya ta tabbata wa qala wabihi ya ƙulu gairu wahidi min al'ilm wannan kenan da dama cikin magabata akan haka suke cewa amin liman zai ce amin ya ɗaga murya sahabbai da tabi'ai ce haka da dama daga cikin malamai da sahabbai da tabi'ai haka man ba'adun ya rauna duk wannan sahabbai da tabi'ai da 'yan bayansu ya rauna an yarfa rajulu sautahu bit ta'min mutum zai daga murya da amin wala khafiya ba zai ta aboye ba kamar wasu ke cewa kamar a maliki haka suke cewa ba a yin ta amin ba a bayyana ba a bayyanar da ita haka malikiya duk da ta mai risala ka magana duk da mai wannan littafin mai yake cewa wannan misalukul dalala ya kawo duk da ba maliki ne amma ya kawo cewa rishin bayyana ta ya saba ma sunna dan akwai ruwayoyi ingantattu sun tabbata na yin amin annabi yana yi sabai suna yi ya kawo da cikin ruwayoyin shi mai misalku dalala mishan risala ne to hafiz bin ashi yace wannan dai sanadan hadan hadis sai wannan ruwaye tana da inganci ta yin sahabbai da yan bayan su suna yin amin kuma mutum yana daga muryar shi liman iya daga murya da kalmar amin ba wani kenan koyewa da aka ce gaskiya ba haka bane ba wa qala ata manabin abi rabah yace adrakatu mi'atayn min as-sahabati fi hadha al-masjid idza qala al-imam wala dhalli sami'tu lahum rajata rajata amin yace ya riski da dama cikin sahabbai wajen 200 in suka ce idan liman ya ce wala dalin iya jin mamun suna suna daga rajja kaman daga murya ko gumza kin ta iya jin gumza amin duk da wannan ruwaya bangaren isnadi tana da rauni illa cewa magana ta tabbata daga Abdullah kamar da Albani rahimahullah ya kawo duk da wannan asarkin na afa na cewa eh sahaban 200 suna kaza isnadi yana da rauni amma abin da ke wadatar da mu akwai ruwa mukanta a baya ta Abdullah bin Zubair da wata daga cikinsu sun tabbatar da yin amin na sahabbai dinnan magana da ake duka magana bayyanarwa ta mamuni ake magana ba tattali ma haifata da da su shi karar suka zo a kansu kun ba wani sabani kan sanadin ruwayar annabi na amin iya ana jinta magana da shi ake so a ka nan take da wannan maganin magana mamusi amma ce zahirin ruwayoyi na sahabbai tabiya da dama haka aikin su yake kenan ko wanda babu shi da ba za su yi ba magana kenan wannan kenan ya wadatar da mu da bayanar da yin amin ta mamu liman zai yi ko mamu su dida labani ya kawo matsalar shi da yace wa yusannu gana annabi sallam iya cewa iza amana imamu fa aminu aminu amara ne umarni annabi sallama yi idan ku annabi ya ce umarni babin zai dauke wannan wajibcin ko umarni sai wani abu babu wani abu da ya ture wannan umarnin kina matuƙa mutum ya ji amin kai ma liman ya yi kai ma za ka yi amin cewa liman ya ɓoye ta to ina ɓoye kusan ma ya balle ku yi gaskiya magana yin takurin a bayyane shine ya tabbatar sunna kuma za mu ga magana ta yanda ake nata insha Allah tare da liman insha Allah ya ce aisha take ba da labarin cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala ma sattukum yahudu ala shay ma sattukum ala salam wa ta'min khalfa imam dona rabin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa yahudawa basu muku ba hasada irin hasadar da suke muku da kuka samu kuma assalamu alaikum kuma da yin amin a bayan kwarai sun san amfanin abun sun san fa'idar sallama sun san fa'idar kalmar amin an kada sa duk da turawa mu anan kristocin mu turawa ne amma ta suke amin ta ce amin amin suke ta su amma amin kin ce ne ko a turawa ta suke mata amin amin suke ta amin amin kenan abu ne iya da tushe iya da asalin abu ba a kayan mu annabi zo ma kenan su ma can sun santa sai kenan busu so suna mana hasada da muka samu yin amin eh ba sa santa ba kenan ba sun gune sun gune samu musulmi suka samu kalmar amin da yin assalamu alaikum dan an san sallama addu'a ce kenan kuna yada alkhairi da addu'a cikin kullum ana yawan yawan sallama iya kawo alkhairi cikin al'umma da sasan san juna ne baje ko sace assalamu alaikum assalamu alaikum ke muna roƙawa juna amincin Allah shi sa kware ba sa so shi sa nabi take nan yahudawa ba su muku hasada ba akan wani abu irin yanda suke muku sallah hasada akan sallama da kalma ta amin bayan liman da kuke yi sai istihbab muwafaqati al-imam fi to aminki da muke magana ana so ku samu muwafaka haduwar kalmar amin da liman da mamu da liman a samu muwafaka a lokacin yin amin wa yustahabu lil ma'mum an yuwafiqa al imam an so ga mamu ya ayi tarayya da liman akan amin amma fala sabiquhu fi ta'min wala ta'akhkhar anhu kaji kakkar gaye liman kuma kaka bari ya tsaya ya kare gaba daya a samu tarayya ta lokaci tare me fa'idar haka he kawo ruwaya wadda Imam al-Bukhari ya rawaito aka tabbatar da ruwaya yace eh Abu Hurairah ke cewa yace fa ana Abi Hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين yace in liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin ku ce amin yace domin fa inna man wafaqa qawluhu qawlal malaika wanda magana shi ta yi daidai amurki shi kenan da ta mala'iku gufera lahu ma taƙaddama min zambi za a gafarta mishi abin da ya riga ya yi na laifi wannan ya ce rahul bukhari wa anhu wata ruwaya daban wadda imam al-bukhari ya ruto cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين din dai abin horarar ne ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan liman ya ce ghairul maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin ku ce amin fa innal malaikata yaquluna amin wa innal imama yaqulu amin faman wafaqa ta'aminu ta'aminul malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi kenan indi aka ce indi ba ta gani ku ce wala zalim mana ku ce amin in yace ghairul maghdubi alaihim wala zalim ku ku ce amin yace domin mala'iku fa innal mala'ikata yaqulun amin mala'iku suna ce amin to zaka ce idan kuma shi ma liman ya ce amin mala'iku na yi liman na yi sai ka ce fa man wafaqa ta'aminu ta'aminu mala'ika wanda aminke shi ta yi katari haɗuwa da ta mala'iku gwafira lahu ma taƙaddam min zambi za a gafarta mashi lahin da ya gabata to kai kana jin ta mala'iku a ka gabgajin da ku ta ba kake ji ta nema nan kenan ana nema lokacin da za ka yi amin to liman ya fara a samu wa kai liman kakka riga yi liman me ka kakka riga yi liman akwai ruwa cikin sai musulun annabi sallam iya cewa idza bayan ya ce innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi kullun a sallah liman ake bi sai yayi ayi to amma nan wani wuri ne wanda ake bukata yayin amma kai kare dan samun watan watan fadala wata ruwa cikin musulmanin sai iya cewa idza idza amana al-imamu fa aminu domin nan gidi da farko farko shi ne kamar da yawa a cikin sahu ko a wajen mutane ai ka ganin hurku شاي إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين ke kuna gace wala dali kun yamma loka amin da ruwa ga kawo ko to labarin lamarin ba haka bake wannan ana gaya mana ne wurin da ake amin amma ba anan bai karantar da mu cewa daga yace wala dalin kun mu loka ka hice fara ruwa muslim ta kawo abin bayanin karar ta ce annabi ce idza amana imamu fa aminu kaga wacce ruwaye kenan ta kanta da mu dan kace wal da kara annabi ta can ma ta aminu annabi ta yi in liman ya aminu ku amin na'am kaga dauke wannan ruwa farko an cikin wannan zalikun ka saba kun ka fara a in yace wal zalin kai ka fara annabi ta yi sai liman yayi na'am to an ta sai liman yayi kuma ana ne mai muwafaka da liman tare shine kamar da bayan wanda mun kanta sifa sallah anan ko na labani ta kenan yanda tsarin yake in yace ghayrul maghdubi alaihim waladdallin amin ka hanye shuru kuma ku doka sai ku ida tare amin ka hanye dire kuma ku doka shine kenan an samu muwafaka tare amma kamar labarin mu lake cewa mata mas'ala ta mas'alan liman yace ya yawo yace hatta a haramain mahiya mata musulmi ba sa ke ladabin wala dali kuma kai ba gaban kai yawo haka za gani daga yace wala dali ku za su zaba sai ka sanar amin ba mai jira liman mai yawa yace ya saba wa ladabin ko karantarwa eh wala dalin annabi a wani wuri nan ku ya ce wala dalin ce wala dalin ku ce amin amma aya ko ruwa ta kayyade kun da man asali amma asali da liman shine abun koyin ka ko ta ruwa ta bayani in liman ya amin ne za ku ce amin amma kunin ya ce gaira magadubi alayhi wa dalin kunin ku saba a ka ku saba sai kun ji ya doka matsala ta biyu kuma su ma anan ba mamun ba matsala ta da yawa daga cikin limamai ba sa bayyana da amin su ma limaman da yawa sai ka bisa baka ya ce amin kurin kuma wani dalil kuma yadda ka ji harsa ta gaba kina shi ma liman kamata yi yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana amin kuma iya daga murya da ita kina shine sunna kai wani can magana ta fikin malikiya ala garta musu kakka bita kakka bota magana ta malikiya liman ba bayyana da amin ana bayyana annabi ya bayyana ta salama sahabbai sun bayyana kenan kai ma ka sunna wannan kunan wannan ta halaka hatta ce maka malamin na wanda salaka dilala ko malike ne amma nan kai ya ce wannan mas'ala akwai kuskure ganta so garuwa sun tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana amin kuma sahabbai su ce amin har masallaci da jigumuza yaushe za a ce biliban kai bayyana san bai bayyana kusan yayi na ce kenan sunna za samu da yawa ta sabawa ta annabi kai liman kuma ku saba ta sabai kenan kowa yayi liman yayi ya bayyana wajen bayyanawa ku doka amma wajen asar cewa ne wannan kuma dama kai ma kai ta kai kai shi ma liman yi ta kare sai a mulke shi kuma ga fadala ta haduwar wannan amincin guda uku don su mala'iku suna aka san liman liman ya ce ai su ma suke yi kenan kai ma ya aka ka samu lokaci wanda a taku kun dace da lokacin da liman ke yi shi ne kenan sa kenan muwafaka da annabi sallallahu ya ce wanda ya ce wanda amincin shi ta dace ta yi tarayya da ta mala'iku za a gafarta mashi abin da ya gabatar na kurakure mun gane kenan ko amin ko har zai muna cikin amin ne sai ya ce bayan ya ce wannan ruwa ya mamu ahmad ya kata ka abu da mamu na sa'i wa annu wata ruwa daban anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ka sama shi ruwa ya kata nan idza amana al-imam fa aminu annabi sallallahu ya ce in liman ya ce amin to kuma fa aminu kala ta kenan bayan bai ce aminu ba ta fa aminu akwai tartibi kenan bayan ta liman kuma ta ku ta biyo baya yace fa aminu yace fa innahu man wafaqa ta'aminu ta'aminu malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda amincin shi tazo daidai da ta jima za a gafarta mashi abin da na kwarakure a wannan ruwa imam bukhari ya kawo muslim don arab sun arab sun ka magana har imam ahmad duk sun ka ruwaye kenan amincin mu mu kokari kenan su limamai sun kulawa da yin amin bayan waladallin su kuma mu ka sauhara daga gane daga walar zalin ku saba kan ku saba he kun ji ya fara kayan dire kuma ku fara shine karantarwa anan sai yace ma'ana amin wa lafazu amin yuqsaru alifu wa yumad ma takhfif ma takhfif ma takhfif al-mim ana kasar amin kenan harkatain amin kun babu lahi ay amin magana da ake nan ba wata wata ta arzu sukunu ba wata bakashi ake ba horkon da wannan takashi da man kana iya haka sai kana iya kamar na sai mun da mun sa bikira mun da arzu sukun kana iya arba kana sitta ma kana ba lahi bane ba wannan horkon ake magana kana iya amin kana iya amin ba da yake ja akwai kuskure masu amin don kaga ba bai mana amin ba amin mana ba akwai ko da harkatan na kai amin kaka ce amin bai ma'ana an kace amin shine magana anan kurin yace ita amin laysa min al-fatiha bata daga cikin lafazi na fatiha ko kalmar fatiha wa inna ma huwa du'a ma'anahu Allah mustajib ita addu'a ce ma'anarta Allah karba da addu'an da kai ta yi ta farkon fatiha a ƙarshe ka ce Allah karɓa wannan shi ne kenan bayaninmu ko karatunmu a kan amin sai ya ce yusannu lil musanni alƙira'atu ba'da al-fatiha karatu bayan fatiha mun karanta a baya fatiha farilla ce dole a karanta ta to yanzu cikin sunnoni akwai karatu bayan fatihatul kitab yace yusannu lil musalli an yaqra suratan aw shay'an min alquran ba'da qira'ati alfatiha an so ga mai sallah ya karanta sura ko wani abu ma daga cikin qur'ani ba ya sura ba bayan fatiha dai a samu an karanta wani abu za mu ga ruwa insha Allah wadda tabbas akwai ruwa ta Abu Huraira cewa ko Fatiha kadai karanta fakat ajiza ta yi sallaka ta yi wannan ruwa ta inganta kaka ta imam muslim ya karuwa ta abu huraira wanda shi ne imam nawawi rahimahullah cikin sharhin muslim yake cewa akan wannan magana akwai ture wanda suke dora sujada kabili in ka bar sura wannan ruwa ta tabbata abu huraira cewa kenan in ka karanta sura karin lada ne sai ma ba karanta ba ta dogara da tallaka ta yi kaga bai ka karkun ta yi ta yi ba ba makadan ba din ran kabilun suka ce ba kenan ba su da sahabi gurin kenan ba illa wanda yi haka lada ya wata sunna na mai gusu ya karantar da kai kenan karin bai ma magana kabla ko kabla ko ba da ba magana su da sahabi dan ka ka tsaya akan to yan wannan balle mutum mantuwa ce ya ce wanda ya mance sura zai sujada qabla salam haka yake a fikin malikiya amma wannan ruwaya ta muslim tana kawo maka ta Abu Huraira cewa babu su da sahabi illa akwai asarar lada ko rage ladan sallaka ga wanda ya yi kalaga tabbas to na mutum ya mance ka ce ka dora mutu kabili amma ya ce malam ya mance kabilin bai bai bayan sallah a ce baka sallah ma zan tajima kabili ce tajima ba sallah kaga akwai sauki cin abin kenan mutum har mantuwa ce shi kenan amma da ba mantuwa baka kamance dan iya cikin sun annabi yana yi to duk da ya halitta kuma an ba a yi magana kenan yi kenan ba lahi bane ba sai wannan magana da ya yi ta an so ga mai sallah ya karanta sura ko na abu na alkur'ani bayan fatiha ya ce wannan za a yi fatiha da sura fi raka'atai subi wal juma'a a sallah ta raka'a biyu ta asuba da raka'a biyu ta juma'a wal ulayn min az-zuhr wal 'asr wal maghrib wal isha biyu ta asuba biyu ta juma'a biyu ta azhar biyu ta al'asar da biyu ta magarba da biyu ta isha duk wannan za a karanta fatiha da sura wa jami'u raka'atin nafil da dukkan raka'o'i na nafila duk da an saba bai cikin wajibi amma ana yi duka ana yi an sunna ta kai sunna ce kai yace fa ana bi qatada annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi zuhur fi al-ulayayn bi umm al-kitab wa suratayn wa fi ar-rak'atayn al-ukhrayayn bi umm al-kitab wa sami'na al-ayata ahyana wa yutawwil fi ar-rak'ati al-ula ma la yutawwil fi ath-thaniya wa hakaza fi al-'asr wa hakaza fi as-subh رواه البخاري ومسلم وابو داود وزاد قال فزن فزن فظننا انه يريد بذلك ان يدرك الناس الركعه الاولى فظننا kenan wannan ma'ana su dai ga abin da yake musu abin da yake ruwal kenan su dai annabi sallama yana karanta fi zuhur al-asr fi zuhur fi al-ulayni a raka'a bi ta azhar rako ya karanta ummul kitab wa suratayn ya karanta fatiha da sura biyu a raka'a bi ta farko azhar fa fi raka'atayn al-qurayni bi ummul kitab raka'a biyu ta karshen azhar ya karanta fatiha kuran wannan abin da mahewan yi to wasu bin ayata ayana wani lokaci yakan je da mu aya anana azhur ko al-asr wurin asar ta ne amma annaba wani lokaci aya nan yakan jiyar da su da wata aya na abin da ya karanta ke suna jin abin da ya karanta ta wannan nema imamun nawawi ke cewa kenan akan haka hatta mas'alar na bayyanawa wajen asar cewa to me kawo ba'di an ka ce aka ce aya wata aya ta wata sura ta qur'ani zaka shi wannan wannan kusa kusa ma ka dauki ka dauki misali muzammil aya karshe sura ne ta ta kasa in haka ce hada ta karanta karanta aya aya ce amma ta sura da yawa aya take da matuka an ku halice wani lokaci balle mutum akan mantuwa yi ba ba dora mashi gaskiya wannan abu daban na wata ba'adi ko da ya ci gaba da abin shi amma da mantuwa ce zai ka ci gaba da asirce ku ba abin da zai gaskiya magana to wannan dai shi dai a fikin malikiya magana su da suka yi to amma anan dai cewa annabi iya je da mu aya duk akwai ruwa na sai ayatan ba da aya to wannan ruwa tana sai tana da tana da rauni ita ta kawo ayatan ba da aya amma wannan ta tabbata dan ruwayar da zamu ce mai ga cewa bukhari ka musulma kawo sirrin sauraron ta tabbata wannan tabbas ba wani gaddama annabi yakan bai wani lokaci yakan bayyana da aya yijiyar da su aya a zar ko la'asar magana kenan kenan da wata liman yayi ko ba mantuwa bace ba lahi bane ba sai ma musu sanar cewa ya tabbata a sunna akan iya yi haka kenan ya ce to wannan wata wata annaba yau an ce ba ana iya kullum sai ba an yi ko ba yi ko ba yi wannan shi da abin ya tabbata sunan musulmi muke so ba magana a wuri kaza an yi ko ba yi ba ya tabbata a sunna ana iya kullum aka so a karanta eh yau haka ya san wannan ko mutane ne shi dai akwai a sunna an taba ira mutane su samu matsala a takaice ne ba lahi bane kullum an haka ilimi ne ku zarge shi ku ce ya ka sabuwa ko ne ce ya an yi ba addoli sai shi ga gargada kullum mutum ya sa abu iya da kyau yakan yi wata ran mutum aka mantuwa ma zai limama ka gane wani iyayewa mantuwa ce amma ya sanar magana hekin baɗi ya tara mai hankali a ko bai niyya ba yi ne ya yi tun da abin ya tabbata a sunna ba magana baɗi magana kenan tun da abin ya tabbata a sunna tun ta abin maki a baɗi abin da babu shi ko aka kai sai shi zai zama baɗi magana kenan kamar muka magana mas'ala da muka yi a nan shayanta mas'alar disu istira disu istira ta tabbata a sunna za ta musabban sallah to liman iya liman bai ranar ya mance sai ba ta hiya bai wurin zama hukun ya zama raka ta daya ko raka ta uku aka bata tabi ba ta hiyar da ya tashi to ya ce waya ba ali wa bai niyya ba to bai niyya ba kari ya sallah to shi ne kamar sai wannan hikmar tambaya misali mutum ya mance ya kara sura a raka bi ta karshe ai mance ya ce ko akwai akwai su sawi ko malaki ta kai ba komi ko malaki ta kai farashi alai kenan kuma kaka bunta mutuka mutun ya abin da tabbata sunna abin da ake masu sawi abin da yake babu shi ko aka bari ta mutuka wani zaman sura akwai shi ko da mutum ko da mutum ma'ana me aka ce ba niyya bai wata sunna ce dai bai niyya bai ta sunna ce da aka akwai ta kin bi kaje sallah gaskiya magana sai yace mm yace wa yutawil fi raka'atul ula mala tawil fi thaniya yana tsawaita raka'a ta farko akan raka'a ta biyu kenan yayi tsawaita raka'a ta farko akan ta biyu ki tsawaita da ta farko biya ta biyu kenan ka ta farko ta farko kullun abinda yahi sunna tsawaita raka'a farko akan raka'a ta biyu wa haka za fi al'asr wa haka za fi subh wannan karatun haka yake a asuba al'asar haka yake yi a sallar asuba raka'a ta farko fatiha da sura haka yake yi ha haka da to yana koyar al'asar wa ka zafi al'asar ne nan na aka yi kawo rawal bukhari wa haka zafi subai ba kuma haka haka cikin asuba kinan duka dai abin da sai muke so ka anan kurin karanta fatiha da sura a raka'a biyu duka magana kenan raka'a biyu ta hurku wannan abu ne wanda duk da bai kasa ma dai an san da me yake cewa akwai su kurin na ne zamu kawo رواه البخاري ومسلم وابو داود وزاد وقال ابو داود ya karuwa la amma yace fazananna shi mai wane ne abu katada mai kada barin yace mun yi tsammanin wannan tsawaitawa da yake yi a raka'a ta farko akan ta biyu muna tsammanin annahu yuri bi zalika an yurka nas raka'atul ula dan ga alama iya tsawaita raka'a ta farko dan wanda ma bayyana aka tada sallah ya samu raka'a ta farko akwai ruwa ta musul ash'ari wadda ke ba labari annabi sallallahu alaihi wasallama yana ana tada iqama sallar azhur yace muna jin an tada iqama zamu je bayan gari mu biya bukata mu zo mu yi arwala mu samu raka farko suna gida za su ji an tada iqama ha bayan kiran sallah ba an tada iqama ce ruwa ta bukari ruwa ta inganta ba na baka yace za mu je mu yi kama ruwa mu zo mu ala mu samu raka'a ta farko azhar to shine kace muna ga annabi iya haka ne iya haka ne dan a samu raka'a ta farko kan tabarka da wani ne malamin suke kawo hujja ba laihi bane ba liman misali iya ruku'i yaji wani ya shigo ya dan saurara mishi kaka taso ka dan kara mishi ba laihi bane ba suna ce annabi sallama yana kara dalilin a samu raka'a ta farko annabi sallallahu alaihi wasallama yana gajartawa ya niya kaza dalilin kukan yaro ko ki nuna ba kenan an ko dalili akai ba lahi bane ba lahi bane ba sai yace wa qala jabir bin samura shaka ahalu kufa ta sa'adar ila umar wannan bayani da muka yi na baya nawa haka zafi al'asar mutum ba gogiya ba zai don kasan za a shi ruwaya bukhari duk sun kawo ma samu wani malamin yadda ke lafazin wani a cikinsu ba duka bane ba abin da yake cikin nan lafazin da an ce bukhari ka musulun ka abu da kawo wai ba haka za ka samu lafazin ba bukhari haka abu da a'a ruwaya ta zo amma aka samu bambanci da ba a nan zuwa lafazi sai wani ya ce maka lafazin wane ne kenan ka ga gogiya amma Allah kai sa ta zama zan kusa komawa can maraji ke ga an akwai mai wannan kalma ta ta baki wanda ya tsaya wanda ka kai naka ne kawo baka lasar ba ko to mun ga akwai babu sai na sake ba Allah ka fatan sama kenan wannan kamar da muka bayani ne akan wanda mas'ala da muka ta au ko ta me aka ce la aula ta muka la la ilanta aula ila ghayruka ko nace wannan aukin kari ba kari bane ba a cikin lafazin Imam Bukhari akwai lafazin da ya kawo nan kalmar ta aukin haka take a lafazin bukhari a wani lafazi ko akwai da shi bai kawo na auki ba kenan shakka ce ta mai ruwaya kenan za mu kawata mutum ya goge ba tunda akwai lafazin a cikin bukhari kenan ba a ce a goge ba haka take a wani lafazi ma wani hima da wani militari da ke wani lafazin da ba ba ta da akwai a lafazi ba goge naka wa qala jabir bin samura shakka ahlu kufa sa'ad bin umar shakka ahlu kufa sa'adan ila umar fa'azalahu واستعمل عليهم عمار فشكوا حتى ذكروا أنه لا يسن يسلم فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك تسلي ولا تحسن تسلي قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أسلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرم عنها أسلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخرين قال ذاك ظن بك يا أبا إسحاق أما كانت أبنى أبنى ديكي وما كانت جابك بأن لباري متى ننكوفا سني كارا كوجاج سعد إلى عمر كان أنكي كارا سعد إيا مطعين قومنا أكوفا دان كواسا كوفا gari ne fitinan ne cikin tarihin musulunci duk mai ya fitinan nun suka fitan a cikin a garin kuba suka rayu shi yasa wannan suka turo a jaji a jaji shi za a yi shi zai masa bala'i a zan hera yaran shi in ba su ba yanzu hajjaji ba yanzu hudu ba farko ma ce na ga wasu wasu kawuna suna na shira ta musawara mun zahi da harama daga suka baci daga a kai hajjaji lagarata ba su imani ci duk ce ba su ce ba mai adda shi lagarata ya banna a takaice kufa garin fitananu ne suka yi ƙara zuwa ga umar bin khattab ya sa sa'ad bin abi waqas akan gwamna suka suka yi ƙaran shi har umar ya sa sai hudda sa'ad kin aka sa amma akan bacin sa'ad to ƙaran da suka yi cikin abin da suka wadi iya yi hatta zakaru annahu la yasunu salli amma sallama biya ba sallama biya sallama biya sallama biya sallama kin fa'arsala ilai umar ya aika sa'ad ya zo bayan hudda shi ya zo nan madina faƙal da ya zo umar ke ce ma shi sa'ad ya ba ishaq in ha'ula ya zo umuna annaka tusalli wala tusalli salli wannan mutanen sun yi ƙaranka cewa kana sallah baka sallah mai kyau ƙala abu ishaq shine ma na sa'ad ya ce ama ana wallahi ni dai ce amma ni dai na rantse da Allah fa inni kuntu usalli bi salatu rasulullah ni dai ina musalla da manzon Allah ya tarike musu yace kuma akharim anha bai rage komai ba yanda annabi ke yi ni ma haka nake la bai rage komai ba ma akharim anha yace usalli salatal isha fa arkudu fil ulayn wa akhuf fil ukhrayn ina musalla isha ina me aka ce ina dan me aka ce ina dan ja ina dan tsawaita raka'a horko ina gajarta raka'a ta biyu ta karshe raka'a biyu ta horko dan ja su biyu ta karshe in gajarta su qal sai umar ce ma sa'ad ko abu ishaq zaka zannu bika wala ni ma dai haka ne zamanin gaban zamanin kawawa sallah kana ni ma haka tuna ta gare ka ya ba saka to sun rigai sun yi jaji akan shi fa arsala ma'ahu rajulan aw rijalan ila kufa daga nan madina annabi yayi tawaga aje a bincike bincike ayi bincike kan zargi da ake masa a gaba shine aka je da sa'ad dan an mai tuhuma ya wanke kanshi fasa'alu anu kenan umar ya aka wasu mutane a je tare da sa'ad a bincike zargi da ake a cikin gari a je gaskiya ko ba gaskiya bane ba fasa'alu anu ahlul kufa aka rika tambaye ahlul kufa kan matsayin zaman ku da sa'ad da matsayin sa'ad a cikin ku cewa lam yad'a masjidan illa sa'al anu wai su nuna alai ma'arufan din da masallacin da aka yi a cikin gari aka tambaya ba irin da aka duk masallacin gari gaba daya duk masallatai garin ba wanda aka bari a an ji za a tambaya kuma wasu nuna anhu alai ma'arufan su mai yabo na mutumin kware ne ba wanda ya ka aibin shi hatta da khala masajidan da bani abbas zai shigar masallaci da bani abbas a nan masallacin ne faƙa rajulun minhum ya wani tashi يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة هكذا كنا نسكي فقال سيكي تيوى أنت مبيه أما إذن أشرتنا الله تو أما تنجي كنغم أمد الله tunda kun gama mu da Allah zamu daga sai kenan tun an gama da Allah yace fa inna sadan kana la yasiru bi sariya ولا يقسم ولا يقسم بالسويه ولا يعدل في في القضيه ce gaskiyar magana shi da gaskiya mutum gaskiya ne wani fitina ne ya ce sa'ad an aka huta an karan aka tura jama'a zuwa yaƙi san bai zuwa aka huta aka tura yan jama'a da aka tura kullum ya gida ya dai tura bai huta tare da jama'a ta yaƙi kuma wala kasan bisawiya an aka zo rabo bai adalci bai raba daidai walla ya adil fil qadiya in kuma zai shari'a amma bai adalci ka gani ko abin kaga yayi muni anan ne qala sa'ad amma kamar kace ala kamar ta fi hankali amma wallahi la ad'u wan bi thalath ce ku shurara ce wallahi zan yi addu'a da abu uku ya ce Allahumma ya Allah in kana abduka hada kadiban ya Allah in har wannan bawa naka ƙarya ce yake yi kamar ya an musum'a kurin da a ganshi a ce ya yi mutumin kaza shi shi da kai na kaza shine ya yi musum'a da a ganshi a ji labarin shi Allah in har haka ne Allah ƙarya ce yake abin da ya bi shaida fatil umarahu Allah ka tsawaita kwanakin wannan bawan Allah kamar dogon kwana wa atil faqarahu ka tsawaita mai kamar tsawaita mai talauci da kawai talauci a kai ma akwai cin mutunci ya ci mutunci ne Allah ka tsawaita mai talauci Allah gama shi talauci wa aridu bil fitan Allah gama shi da fitina sa'ad ya zai shi kuma sa'ad kan mun ce iya cikin masu anake mun nake amsa addu'a su mujibu da'awatin iya cikin sabon ake amsa addu'a su wannan addu'a kun sa'adi a gaban mutane ya Allah wannan bawa na abin da duka yana in har ƙarya ce yake yayi da'awa da gurin to Allah ina roƙonka ka tsawaita ku dogon kwana da talauci kamar gama shi da fitina wa kana ba'd bayan wannan abin ya kana an huce can da kanshi yake hudi shekun kabirin muftun ya tsuba ko tsawon tsuwayi Allah mai tsawon kwana sai ta tsoho dattijo kuma cikin fitinin ne a sabata ne da asar ta saka kira sai ya ce dama a da asar ta same da kai shake wani kenan kaga ya tabbatar da kai ce masa ya ce a da asar ta same ni Allah Abdul Malik ya ce fa ana ra'aitu ba'd shi ne fasara ya ce ni wannan bawan Allah jar malik na gan shi bayan wannan abin da ya wakana kar saqata hajibahu ala ainihi gira ta rihe idan ta sabko yau ke tsuwa fata ta kasan haka yake tsuwa ga gidan ya daga gidan ala ake ganin idan gidan take rihe ido tsohon ya zo da yawa a kan shagaru suka yi shagaru suka yi wani fata saki take ya ga idan da kila ana haka ma ake ana haka shi ne ana wannan ana sabin maliki ne ana sabin maliki ne lokacin da ya tsuwa shekara ɗari yawa ɗari ba aka zo ana ganin wata ana haka can ga wata can ga wata can gashi can su kuma ga yaran su gashi ba shi ko idan ma ya ce kuta gashi nan gashi nan kuwa akwai wata abin abin raba ya kusan shi ce tsoho ga wata ta ta ta ka gira ya daga mishi can sai yana a babu shi da gira ta ta gidda mishi kuma ya ga ya ce gane ta gama wata da ba ta bude ba kina shekaru da yawa haka ake ya ce na gan shi girar shi ta sabko alaya kan idan shi saboda girma mini kibar ya ce wa innahu la ya ta'arrad da jawari fi tsoro ya ga mizuhun tula na ga wannan tsoho ya tsoho jagob hurhura ta sabko amma yana tunkarar 'yan mata akan hanya iya ɗan lungudu sai ɗan shi goge ki ko ya shahi mace kuran jajjaraba ya tsohuwa amma yake bin mata a gari ya dungu dungura su kasa ya gama fitina wata fitina ta wuce wannan nan menene ta wannan ruwa imam bukari ya kata amma abin da yake so ka a nan cewa ana tsawaita raka'a ta biyu ta horko a gajar ta biyu ta ƙarshe magana kenan kwarin haka sallah annabi ta zama shi magana kenan gado wannan wannan labarin ya zo cikin cikin wancan labarin وقال أبو هريرة في كل صلاة يقرأ أنه دكا صلى ينا كرت فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم yace annabi duk sallah iya mata karatu abinda muka ji ya ji yadda mu kuma mu ji yadda ku kina wurin bayyanawa mu bayyana wa ma akhfa anna abin da ya boye mun wurin boyewa akhfaina anku mu ma yan koyi mu gashi nan yake cewa wa illam tajid ala ummil qur'an ajza'at wa in zidta fa huwa khair rawal bukhari nafsu bukhari imam muslim ka ruwaya yace eh in baka ƙara ba ma akan ummul qur'an jabura ce sallaka tayi kuma wa in zitta fa huwa khair in ka ƙara ƙarin ladan khairi kuma ko baka ƙara ba sallata yi ko baka kanta sura sura ba magana kenan wannan wata imam bukhari akwai irin wannan lafazin da ma'anar cikin sai muslim yanzu nan sai kayfiyatul qira'ati ba'da al-fatiha ya ce walƙira'atu ba a da fatiha ta ta juzu ala ayyin hawa mina an ha karatu bayan fatiha ya halitta ta kowane dina karanta shi kurin inda ka karanta ko ka karanta tsakiyar sura ko ayoyi ko sura bayan fatiha da abin da kai ya halitta Hussein ke cewa ka zauna Khurasan Khurasan yankin wajen an mace yanzu Iran kasar Iran ce cikin alama wa ma'ana 300 min sahaba fa kana rajulun minhum yusalli bina fa yaqra'u al-ayat min as-sura thumma yarka wa an ibn Abbas annahu qara'a al-Fatiha wa ayatan min al-Baqara fi kulli rak'a yace mun je yakin Khurasan a cikin tawagal akwai sahabi wajen 300 yan wasu habbai an kanta duniya don bangon duniya bangaren duniya babu inda aka da babu sahabi babu inda aka babu sahabi sai dai a ce kaɗan ne ko suna basa gara da ransu suka je aka bude afirka da su aka bude aziya da su aka sugura da kubra ke kowace farisa duk gaba daya babu wanda aka yi ba sahabbai illa wasu ƙarhinsu ya ƙare wasu tsuwa wasu da ƙarhinsu amma dai duk sahabbai ne suka shigo afirka da su duk da aka samu jagora wani lokaci ba sahabi ba ne ba amma a ciki akwai sahabbai ya samu ga sahabi amma komanda tabi'i ne wannan don da karanci futuhat islamiyya haka zai gani to yanzu a wannan yaƙi na Khurasan hatta su India hatta su Rasha sabai suka je ba zabe bane ba sabai suka kai addini India su suka shiga China har China ba wani bai kai ba su suka suka je a China ba tun farko suka je ba ko zuwa ban namu ɗan kasuwa suka zo muka ɗauka jihadi aka aka bude muna nan ya zo muna tabbas gurin ɗan kasuwa suka ba mu roman abun suka ba uwa mu roman daɗin abun kurin suka amsa nan ba a zo da ba a zo a shi sa abin kaga hanzu ai yake da ɗan matsala haka zawa ya tabbas ba wanda zo kawai shi an zo mun so da katari ɗan fodiyo jihadin ɗan fodiyo ya ta da jihadi Allah ya sa ya kamo hanya an shigo maradi sun kama maradi daula ta dan fodiyo a wannan zamani dan fodiyo jihadi ne fi sabila suke duk da wasu suna ka abin kabilanci wani goborawa katsinawa suna kana abubuwan wani hawan naji wani wani professor ne wani kirista iya cikin hirar tarihin iya jiyo tarihin iya sukan dan fodiyo gaba daya wani tarihin wani wani wani wani dan kasa mara ne iya aiki da kabilanci ne ya dake ba shi ba musulmi ne ba amma an ganshi ya shiga da hula da komai kace musulmi ne iya jiyo tarihin musulunci iya aibanta dan fodiyo da musulmin masu jihadi iya aibanta su kwarai amma hakikanin lamari dan fodiyo ya zo ya kama maradi an ta kaza marago ya kama maradi an kawo daula islamiyya a maradi waye american mani asha ko an ce mani asha ko cikin tarihi a Allah ko ta mani asha mu ana ka cikin tarihi da abin kisa kasa ne kamar wani kamar me ake cewa wani kamar dan mamaya ne mani asha gwamna ne na musulunci amir ne a maradi dan fodiyo an kawa an fara musulunci ya fara yaduwa abin sunan jihadi kazan da jihadi yanzu aka kawo dauka ai kaza ai kaza to a garin yan garin asalin garin akwai arna suna nan yanzu yan buri an suna nan na yanzu na wani shugaban iya musulmi yanzu amma iya alfahari da wani abin da aka yi mu ba dakin da aka yi me suka yi aka yi aka shirya ku aka shirya ku rajuma ana suka gan baki yan borin ana nan matsawan su gan baki ran juma'a aka suka shigo cikin sahu zama su suke da yawa garin kurin iya sallar juma'a suka danne shi suka shi suka cire kanshi suka cire kanshi gwamna aka ɗauko kan lokacin nan shi ai ɗan kasawa ne sarki lokacin nan da aka san fudu da ya zo ɗan kasawa ne gwamna shi ne sarki maradi amma maradi ba zama bai ɗan kasawa katsina ce don abu guda ne da katsina da aka kare daula daga can ɗan fudu ya ci katsina shi ya she ko biyu ta kance biyu ta da magaran ya zo da magaran gudun hijira wannan tarihi haka yake a hanya shi sarkin wanda yake aka kawo shi dan kasa kamar cikin bayan maradai ne ba shi sarkin a lokacin nan shi sarkin wanda aka ture daga katsina wacce katsina babban anya ya mutu nan wacce ta kasar da kasar mata mai nan ya mutu shi dan kasa wani iso da magaran iso wani tarihi ga wani ya rubuce ya zo da magaran ya gudun hijira shekara goma sha hudu in bance ba sha hudu ya da magaran ya gudun hijira su can an kawo daular islamiyya daular dan fodiyo suka yi juyi suka kashe gwamnan na fudiyo suka cire kanshi suka kawo kan da magaran aka kawo kan dan kasa a mana sha aka kawo dan kasa wai ga kan kenan mun kashe shi mun juyi mulki mulki ya koma kanmu asalin abu aka rikita aka addini ya rushe da sun ga masu shaka masu yana ma da mu suke yana ma suna adawa da musulunci su mutanen wannan wasu kai juyi mulkin tunda sun kai wanda ba ba amiri ba musulunci ya ci gaba saka da yawa ya gaba abin shi ma da mun shawara abin Allah da ka sunna da awa ta kai abin gaga addini addini a can wajen ya samu dan karbuwa bayan da awa ta sunna ji gaskiyar magana haka aka wa amirul mu'minina amara idima na asha aminu muni ne gwamna ne ba kabilanci bane ba ya kawo gana sakin hulaji shi wancan wancan wancan wancan aran nan kinsa ne iya kawo da suka dan mamaya ne wai wasu na suna wa matan kaza suna mata mutane iya aiba kamar wani zaman har ma suna wa mata yadi duk kariya ce wallahi suka addini ne ke kenan addini kun ga ya shigo nan amma ya ka cikas kenan daman da magarin bai zo ba da magaran su asali da magaran asali su na za ba ba fala babu arnaci a damgan babu kan sa da magaran ba magana bori ba magana arni ba ma da magaran ba babu arni ba arni da magaran ba babu arni ba an dan bori za wayi ba ko ne an gaba ɗan yanzu babu arne babu bakowa da magana babu babu boka kai babu boka babu babu dan bori sai dai zawayi bako nan gan shi to su da da magarawa daga can suka zo Borno idan kun Borno can da ma akwai musulunci kayan so su zo yanzu wani sai aka ce ma wanda aka ce wanda zo ma ya ce malam ko amma sunan shi malam shi wanda zo kin to za kenan shi to sun zo su ma ba zo ba jihadi na musu a sarauta ce mulki na ka zo wanda a takaice dai musulunci nan ya zama da kun a tabus da zo bada jihadi shi yasa abin hana zai ke tahiya Allah ya tabbatar da shi dai kenan na iya magana sahabbai yace sun je bude Khurasan yace a cikin tawakkalsu da sahabi wajen 300 fa kana rajulu minhum yusalli bina a cikin mamun masu sahabban kenan a cikin tayyatasu mutum liman zai sallah faƙar ayat ya karanta ayoyi na sura ba kayan sura gaba ɗaya ba ayoyi na karanta sura ba ya karanta sura gaba ɗaya ba zai karanta ayoyi na sura sun mai kuma ya rukui haka ibn abbas ke cewa ibn abbas kan shi ƙara alfatiya ya karanta fatiya wa ayatu min al-baqara da aya guda a cikin baqara cikin duka raka'a ko ta raka'a guda ka aya guda na me so ka maka cewa kenan ba lazim bane ba kowace raka'a ya an karanta sura magana kenan kana karanta ayoyi na wata sura kana karanta aya ma kuma ta yi kuma sabba ya gaske don ta kama sabbi wajen ɗari uku ko shi ta kama yawan sabba kenan sunna ce ba wannan yi kuma annabi annabi manzo Allah yayi a karanta ayoyi ba zai karanta sura gaba ɗaya ba wa qala al-bukhari rahimahullah babu al-jama'i bayna suratayn fi rak'a man bukhari babu na musamman yayi na hada kai sura bima a raka'a guda wannan yana ga ne ya kamata mu shiga dauki sabon baban eh insha Allah haka ya kamata mu tsaya na Allah kai fatan insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ات انفسنا تقواها وزكيها وانت خير من زكاها انت وليها ومولاها سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته